أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da saduwa a wannan darasi namu ko haduwa a wannan masallaci na institute em da ke mai kadizal a nan yabai muna karatu na littattafai duk da yake mun dakatar mun tsaya akan mukaddima ta addu'a'ul bayan har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muka karasa sannan kuma mu dora akan inda muka tsaya da izinin Allah a satin da ya gabata mun tsaya ne a safha ta 26 ko to mun bar bayani guda biyu da ba mu karasa ba su ya kamata mu tashi akan su sai mu karasa bayanin mu da izinin Allah mas'ala ta farko wadda ba mu karasa bayanin ta ba shine inda an kai zancen wato fa in ataina bi fahishatin fa alaihin nisfu ma alal muhsanati min al'azab an gane ko idan baiwa ta yi zina tana da rabin abin da ake ma al-muhsanat muka ce yaya bulala ɗari sai ayi mata hamsin ko ba haka ba aka yi kiyasin bawa a kanta ko ba haka ba to akwai maganganu da dama shi yasa jamhuru sun tafi cewa baiwa bulala hamsin ake yi mata ko musulma ce musulma ko kafira ce kafira idan ta auri musulmi ko ba haka ba domin nan ahalul kitabi suna auren musulmai ko ba haka ba yawwa ta yi aure ko ba ta taba yin aure ba in ta yi zina ita ba zan ce a jefin ta ko ba haka ba shine abin da jamhuri sun katawa kan shi domin shi jifa bai da rabi balle abi balle arba shi mun fahimci wannan ko to idan baiwa ya zama toto ba ta yi aure ba an gane ko baiwa ba ta yi aure ba in ta yi aure an ce tana da bulala hamsin to yan ba ta yi aure ba waɗansu jamhuri sun tafi cewa kai mata bulala hamsin shi kenan amma waɗansu sun tafi cewa wato wadda ba ta yi aure ba ba a yi mata hajji an gane ko wadda ba ta yi aure ba su sun tafi cewa babu haddi a kanta suka ce za a dai yi mata ta'adibi ko ko waɗansu ta'aziri na fata an fahimci domin sun kafa hujja da hadisi na Ali da Abi Talib da yake cewa wato wata baiwa ta yi zina ko ba haka ba to ta ce an ka ce ta yi zina zamanin manzara sallallahu ya ce a yi mata haddi to amma na haddin da an kace mata ba wai an faɗi bulala nawa za a yi ba mun fahimta ko sannan kuma an ce idan za a yi ma ɗaya bulala ɗari waccan za a yi mata hamsin to akwai taghriba a taghribin da akwai saɓani kashe to ita nisfu sana da abata ko fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al'adab mun fahimci wannan ko to akwai maganganu dai da waɗansu suka faɗa illa abin da ke son na ƙara a nan shi ne cewa akwai waɗansu maganganu waɗanda ba wannan ba za ku iske waɗansu suna cewa a'a wato ita baiwa za a yi mata ne wato abin nan waɗanda suka ce jamhur babu haddi a kanta idan ba ta yi aure waɗanda suka fi hujja sun ce idza zanat manzo Allah sallallahu alaihi idza zalat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha walau bihablin min sha'r kina idan ta yi zina ya buge ta koda da hablin min sha'r ne na gashi yayi mata haddi to kaga wannan haddi ba haddi bane irin wannan na shari'a kinan zai mata irin abu wanda yake saki ngane ko to sun kawo maganganu da dama dai ganin wani irin hukunci za a yi mata to amma abin da ya sani kawo wannan saboda 'yan ƙur'ani suna cewa babu jefewa a cikin shari'a ta musulunci babu jifa a cikin shari'a ta addinin musulunci kenan suna son su kore cewa idan ta yi aure to kenan kamata na yi araba saboda suna son su kawo shakka ko ba haka ba to raddin da ya kamata a yi musu an gane ko raddin da ya kamata a yi musu shine cewa shi bawa akwai haƙƙin allah cin shi akwai haƙƙin mai bawa abinda ya sa aka ce a yi bulala hamsin kuna fahimta ta saboda wato abinda yake faruwa idan aka ce a kashe shi kun fahimta idan aka ce a kashe shi to an kashe dukiya kina an yi asarar wannan dukiya ne yasa shi haddin karan kanshi ba wai kisan ne ake so ba dama ana son mini ana son a yi ta'aziri ga masu aikatawa to shi karkashin wani ke dukiyar wani ci to ya an kashe ba zai biya shi ban sani ko mun fahimta ba yasa sai ku yi hattara da waɗanda maganganu da za ku je suna kawo a wani lokaci su kawo ga magana gobe gibi su kawo wannan gata su kawo wannan su ce su suna da hujja babu wata hujja na fata an fahimta to akwai maganganu dai da mazhabobi da dama waɗansu ce a abu lalata ɗari za a yi mata shi kenan kawai sun ce azzali to zali fajli duk kulla wahid min huma bai ata jalka kawai haka an kaci kenan zaniya ce za a yi mata wato bulala ɗari ko da ta kasance baiwa wadda take ba ta taɓa yin aure ba mai an ce faɗi za a hasanta to wadda ba ta yi aure ba suka ce kawai a musu kula da dari wasu sun tafi akan haka wasu suka ce a in ta yi aure jefe ta za a yi na fata an kunce shi ba duk da wannan ya saban mazahib na jamhur amma dai ba zan cika ku da dogon bayani ba saboda bayani ne mai tsawo kwarai da gaske mazhaba ta abin nan da suke kawowa suke cewa za a jefe ta ko kuma a yi mata bulala gari duka waɗanda maganganu ne suna da rauni kwarai da gaske kawai dai za a yi mata bulala hamsin ko ta yi aure ko ba ta yi aure shi ne abinda jamhur suke akan shi mun fahimci wannan ko yawwa mai so ya koma cikin tafsiri na ibnu kathir ya kawo bayani mai tsawo karkashin wannan aya fa idza ahsanna fa idza atayna fahisha ko tafsiri na الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي كوكما تفاسير الآيات والأحكام زي كما نقول لما لما يدعى mun fahimci wannan ko to mas'ala ta karshe wadda gare ta zamu kare shine cewa mun kawo mafhumul mukhalafa kalima in ta zo tana da kishiya ana hankalta mishi ko ba haka nan bane mafhumul mukhalafa wancan sati mun bayanin mafhumul mukhalafa ko ba haka ba har muka kawo shi kusan guda takwas to in tabi'u kathira shi mafhumul mukhalafa yana da almawani akwai abin da ake cewa almawani almawani shine abin da ke hana ayi aiki da mafhumul mukhalafa mawani din nan guda takwas ne malamai sun kawo su na farko shine an yarida nafsu lil imtinan abu ya zo ne don ya nuna ni'imar da Allah ya yi muna tunan ba a karɓar mafuni misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi sakhkhara lakum al-bahra litakulu minhu lahman tariyan Allah ya hore muku teku da abin da ke cikinta don ku ci abin da ke cikinta tariyan nama wanda ke danyi to nan ana so a nuna muku ni'imar naman asalin shi danye ne za ku iya gasa shi ku ci ba shi ke nuna naman da ya fito daga cikin teku ba in ya bushe ba za a ci ba don in haka nan da kihi kenan da ya bushe shi kenan ya haramta kenan nan babu mafhumul mukhalafa mun fahimci wannan to sannan kuma kada ya zamanto ya zo li muwafaqatil waqi nasu yayi magana ne akan abin da yake faruwa kuna fahimta ta misali Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su riki kafirai masoya su bar mu'minai ba wai yana nufin a'a ba ka hada soyayyar kafiri da musulmi ya halatta ba haka ake nufi ba don ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su ki kafirai su bar mu'minai kenan ba wai na nufin a'a in ka hada kafiri da musulmi kai soyayya su tare ba ya halatta nan an zo ne ana magana akan abin da yake faruwa waɗansu suna son su hada soyayyar kafirai da soyayyar mu'minai a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ayat ta sauka akan wannan kenan ba shi yake nuna cewa ba ya halatta a hada soyayyar kafiri da musulmi tana magana ne akan alwaqi'a mun fahimci wannan sai kuma daga cikin abin da ke sa ba aiki da mafhumul mukhalafa shine abin da malamai suke cewa an ya kharuja makharajal gali abu ya zamanto ya fita ne akan galibin abin da yake faruwa galibin abin da yake faruwa misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku aure agolaku allati fi hujurikum wadanda a cikin gidanku ko ba kama bin nisaikum allati dakhaltum bihinna matan da kuka shiga da su to agola to an ce fi hujurikum a gidanku to idan agola ba cikin gida take ba amma ka aure mahaifiyarta ka shiga da mahaifiyarta ta haramta gare ko ta haramta ba ta haramta to nan fi hujurikum ba a cewa in ba ta gidanka za a yi aiki da shi don dama ya faɗi shi ne kharaja makharaja galib galibi mace idan ta yi aure tana da ƴa mace musamman ƴa mace galibi in tana da ikon kawo ta wuri za ta zo da ita don abin da take tsoron zai faru a wancan gida mun fahimci wannan ba shi ke nuna idan ka aure mace ba ka shiga da ita in ƴanta ba ta cikin gidan ba ta halatta gare ta ba sai ko mun fahimta ba an yakhruja makhraja wato al-ghalib sai abu na hudu an yi kuna littakid in ya zo akan takidi wala ya hillu da hunna an yi tumna ma khalaq Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wa yawmil akhir bai halatta ga mata su koyi abin da ke cikin cikin su akwai maganganu da dama cikin mahaifin nan su kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari ya kama maganganu da dama kuma ya rinjaye da abin da yake in kunna yu'minna billahi wa yawmil akhir in sun yi imani da Allah da ranar karshe ba shi ke nuna mace in ta ɓoye abin da ke cikin cikin ta ba ba ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba domin nan za mu koma mazhaba ta khawarij masu kafirtar da mutum idan ya aikata kaba'ira kun fahimta nan lista akidi sai mu je kuma abu na gaba lista akidi ko kuma wato in ya zamanto jawabi amsa ce ga mutumin da ya yi tambaya to nan ba a cewa yana da mafumi idan mutum ya ce shin misali mumini a kafiri ana taimaka mishi sai mana ya bada musance eh ana taimaka mishi ko ba haka ba kaga da sifa ta kafiri ya kawo ko kafiri za a taimaka mishi cikin abin da shari'a ba ta hana ba to ba shi ke nuna ba a taimaka mu yadda kishiyar kafiri musulmi ba shi ke nuna ba a taimaka mu musulmi don shi na son ya san hukuncin shi kafirin kun fahimta sai kuma abu na gaba alkhawf in ya zama to an fahimci don tsoro na mutum ya faɗi magana malamai suna bada misali kamar mutumin da ya shiga musulunci sabon shiga musulunci sai ya ɗauko sadaka zai ba su sai ba mutum mutumin da ya ba sadaka ya ce ya ci mai ya ba yaro shi kuɗi ya ce je ka rarraba mu musulmi zai ka taimaki musulmi da waɗannan kuɗaɗen ka je gidan likita in ka ga mutum musulmi ne bai da kuɗin magani ka bashi amma in kafiri ne ka ka bashi to nan ba za a yi da ba sai a ce sabon shiga musulunci ne bai san hukuncin musulunci ba yana sa tsammanin cewa ba a ba kafirai taimako idan ba su da lafiya an gane ko na bakwai shi ne wato ya zamanto mai magana bai san hukuncin wato almutakallim la ya aika hukumar mafhum wanda yake magana bai san hukuncin mafhumi ba kamar mutum ne yana wa'azi sai ce jama'a ku taimaka ma musulmai amma bai san cewa ba ana taimaka ma kafirai a cikin halin da shari'a ta halatta saboda karancin ilimi za ka wani yana magana irin waɗanda maganganu to wannan ba a ɗaukar mafumi shi don ba a tabbatar da ya san mafumi ba ko bai sani ba an ya kuna mutakallim wato la ya rufe hukumar mafumi sai kuma an ya kuna sa'il ya حكم المفهوم ولا ويعرف حكم المنطوق wanda yake tambaya ya zamanto ya san hukuncin mantuki sai ya tambayi hukuncin mafhumi to nan ba a dokan mafhumi kamar mutum ne ya san ana taimaka ma musulmi ko ba ka ba sai ce akar maka Allah shi ana taimaka ma kafirai sai ba da ce eh ana taimaka musu cikin wani hali wanda shari'a ta yarda to wannan ba a cewa shi tunda dama ya san ana taimaka mu musulmi ba a ce a'a to yanzu tunda kafirai malam ya ce eh to su musulmi ba za a taimaka musu ba ban sani ko mun fahimta ba to waɗannan su ne hanyoyi guda takwas waɗanda ba a ɗaukar mafumi cikin qur'ani in ba kai annabi ba suna da yawa al mafahimul lati la yu'maru biha in kai aiki da su za ka kawo fatawoyi waɗanda za su hargitsa tafiyar ma addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنا جنسون كافرين سجلوا سي أنقر أن سكتي تكون جيا قصروا بابا سي أنا جنسون ياكي saboda su sun dauke yana da mafhumi alhali nan in khiftum an yafilakum alladhina kafaru ana magana dai kan wancan lokacin a halin da suke ciki wallahi ya isa min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin in irtabtum in kuna shakka to ga hukuncin su to in ba ku shakka ha ina hukuncin nan su ga gani in kai ake da mafhumi an shiga matsala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka idan kana tare da su ka tsaye da musu sallah sai suka ce to kenan salatul khawfi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu ta sau sun ce idza kunta fihim in kana tare da su mafhumuhu idza lam yakun fihim la salatul khawf kuna gane ni wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda in kuna akan balaguro ku samu ba sai aka ce to ai farihanun maqbuda sai a bada abin da ko farhunun maqbuda a wata qira'a shine a bada jingira ko to in ba in ba ku akan balaguro shingina haramun ce tunda ya ce ala safari to wallahi irin waɗannan mafani in ɗalibin ilimi bai san su ba ya tafi ya fara ba da fatowi wala ya jawo mutane matsaloli masu yawa wannan na kawo shi ne saboda mu yi hatta bincike ne na almafahim yana da kyau cikin alkur'ani zaka samu matsala fiye da dubu cikin wannan duk inda kaga an kawo wani abu in ka kalli mafhumukin shi yanzu na kana fitar da wani hukunci ko dan su ayyuki wannan kuma sai wanda Allah subhanahu wataala ya hore ba mun fahimta ko eh don in in hankalinka yana fahimta ayoyi yana fahimta ka'idodi to zaka iya ka'idodin usulul fiqh matuƙa kana tuka tuna su to ko wani hadisi ko wace aya kana iya fitar da in kana kallon dalala ko dilala ko dalala zaka iya fitar da kunce kunce masu yawa mun fahimci wannan ko wannan na kawo shi ne wallahu ta'ala alam dan haka dai ku yi hatta al mafahim allati la yu'maru biha ku riƙe wannan babi ne ku bincike cikin usulul fiqh da cikin ayoyi da hadisi za ku ga wannan wallahu a'lam an gane ko to wani dan ta'adda aka cewa azzin fil nas bil hajj kai kira zuwa ga aikin hajji ko ba ka da baka kira mutane ko ya tuka za su zo ma rijalan yace kanta mazaji yace to kina hajjin mata babu shi haramun eh yace rijala an kace kanta kana ga ce karti ko ko karti to kanta yace aka ci shi ko ya mance ko ko bai san lugha ba rijalan nan jam'u rajulin ne shi ne mai tafiya akan kasa ba jam'u rajulin bane namiji domin wani lokaci ana karban ma'ana ta kishiyar abu wa azbin fil nas bil hajji yatuka rijalan sai ce mi wa ala kulli dhamir kishiyar shi wanda yazo a sama kishiyar wanda yazo sama shi ne mi wanda yazo kasa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid sai ce mi wala taqrabuhunna hatta yatahurna to nan azan kazanta yake nufi dan cewa wala taqrabuna hatta yatahurna ko yataharna an gane ko akra hamza da kisai da khalaf da shu'ba inda cuta yake nufi ta rashin lafiya sai ce hatta yushfaina an tadilla ihdahuma sai ce mi fato zakira ihdahuma al-ukhra sai dan dayan su in ta manta dayan su ta tunatar da ita domin inda bata ce ake nufi ce an ta zilla ihdahuma fa tahdiya hal ukhra tafsirul muqabala wadannan abubuwa duk wani lokaci ba mu hankalta musu ba shi yasa wallahi in ka ji malamai na faɗar magana bari zabura ka tuba ka ce a'a ka keɓanta da malami a yi bayani har a gane in kuskure ne sannan a bayyana amma wallahi kar kai kana iska maganganun da baka san inda sun ka samu asiri ba kana tunkara radda an ka waiwayo ka wallahi sai ka gane kuranka na'am abin mu dai mun gaya muku gaskiya saboda matsaloli na ilimi suna so a tsaya a tattauna a ilmanci ba da rigima ba wallahu a'lam mu tsaya bakin nan sai mu ci gaba cikin karatunmu saboda kada lokaci ya tafi kuma ba mu samu muka karasa ba ina ne za mu tashi muqaddima fi ta'rif al-ijmal wal bayan fi istilahi ahalil usul malam da kenan zamu tashi ne safha wato ta 26 kai tsaye to wanga kalima ta al-ijmal wal bayan al-ijmal shine abin da yazo a dunkule mujmal jumlatan a jumlace wal bayan shi ko bayani wanga nasoshin alqur'ani da dama zaka isi akwai irin wannan fi istilahi ahalil usul nan yana malai yana nufin a usulul fiqh amma wannan bai hana a yi bayanin shi kuma abi a usulul tafsir saboda nan ana bayani ne kan usulul tafsir ban sani ko mun fahimta ba malam yace i'lam ka sani awwalan farko annal mujmal fil lugha abinda ake nufi da mujmal a cikin yare huwa al majmu'u shine abinda ahade ko ba haka ba abinda an dunkule wa jumlatu shay'i majmu'uhu ya an ce jumlatu shay'i abinda an tarsashen abu an gane ko majmu'uhu abinda aka hada wa amma fil istilahi amma wajen istilahi ne yana nufin malaman usulul fiqh duk da yake bai hana usulul tafsir ma ya shigo ciki saboda galibin masail na dilala da malaman usulul fiqh da malaman usulul tafsir duk sun yi tarayya a ciki shi yasa usulul tafsir ilimi ne wanda bai zamanto ilimi a bangare wuri ɗaya ba an gane ko galibi sai daga bayan aka fitar da wannan banta ne dan zaka iske mafi yawancin ƙa'idodin usulul fiqh suna cikin usulul tafsir su kuma sauran waɗanda babu su malaman ulumul qur'an sai suka kula da su an gane ko sai malaman ulumul qur'an suka yi suka kula da su shi yasa da galiban usulul tafsir tsakanin ulumul qur'an da usulul fiqh ya kare amma daga baya ne yanzu da duniya ake ganin shi kanshi tafsirin ya dauki wata mazhaba ta daban an gane ko to sai aka fitar da madda ta usulul tafsir ban sani ko mun fahimta ba yanzu misali cikin usulul fiqh za ku ci akwai abubuwa waɗanda sun keɓanta ne da shi usulul tafsirin ba usulul fiqh ba amma waɗanda matsalolin ba su da yawa shi yasa da malamin usulul fiqh za ka iske ne malamin usulul tafsir mun fahimta ko kuma za ka iske malaman usulul fiqh galibi suna tafarruqi har zuwa ga har zuwa ga usulul hadith domin akwai zancen riwaya da ar-riwaya bil ma'ana da ar-riwaya bil lafzi da yadda ake aiki da riwaya shi usul fiqh sai ga ya shiga har cikin mi har cikin fage na abin da ya shafi usulul hadith mun fahimta ko na'am malam yace fa kad ikhtalafat fihi ibaratu ahli al-usul amma malamai na usulul fiqh ibaratuhum jumlolin su bayanan su wajen ta'rifin shi sun yi sabani an gane ko wa tahqiqu magana wanda an tabbatata annahu huwa mahtamala ma'aynayn aw akthar shine abin da ya kumshi ma'ana guda biyu aw akthar ko ko abin da ya fi ma'ana biyu amma min ghairi tarajjuhin li wahidatin minhuma dai ba ta rinjaye dai ba minhuma ko li wahidin minhuma wato kenan wata ma'ana ba ta rinjaye wata ma'ana ba an gane ko domin ma'ana da larabci mai mishi da Hausa kuma mace ce shi sai ka je an ce ma'ana daya ma'anan wahidin suke cewa wannan ne abin da dawa an gane ko aw minha koko daga cikin ma'anonin idan sun fi biyu kenan idan suka kai uku sai a ce minha ba a cewa minhuma ala gairihi akan daya kun fahimta lafazi kalima wanda take tana ɗaukan ma'ana biyu amma an kas an kasarin jayar da dai akan daya koko kalima wanda tana ɗaukan ma'ana uku an kayar an yi kasa rinjayar da dai akan daya kuna fahimta ta to wannan shi ake kira mushmal ba sani ko mun fahimta ba wa arafahu ko wa arafahu ne fi maraqis saud a cikin maraqis saud littafi wannan alfiya ta ilmin usul fiqh bi qawlihi wa dhu wuduhin muhkamun wal mujmalu walladhi huwa alladhi al murad minhu yujhal wa dhu wuduhin akwai kalma wadda an wuduh ta fito karara an gane ma'anarta ina fata an fahimci muhkam ana kiran shi muhkam yan Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mai ata jalda bulala ɗari zuwuduhin ne muhkamun bai bukata a ƙara ko a rage babu saɓani duk mai jin larabci ya san bulala ɗari ake nufi da mutu ya ce ɗari da ɗaya ake nufi to an san dai ko dai bai sani ba ko ya sa son rai in ya ce da tara ake nufi ko dai bai sani ba ko ya sa son rai ko kuma yalla mahaukaci ne ko ba haka ba to wannan muhkam ne wal mujmalu akwai kuma mujmal wanda ya zo a dunkule huwa alladhi al muradu minhu yushhadu shine wanda an ka jahilci muradin abinda ake so shi ina fata an fahimta to kenan in an ce an jahilta domin yana daukan ma'ana daya biyu ba a san wanne ne ake rufi ba ko uku hudu biyar ba a san wanne ne ake rufi ba to shi asunan mujmal yasa cikin nassi in mujmal ya zo shi ya za a yi da shi wannan duka za mu zo mu bayani shi to sai malam yace wa'lam ka sani annal mubhama in an ka ce maka kalima wannan mubhama ce ko ko nasu ne mubham to a ammu min al mujmali shi an mafi zama umumi ya fi hadewa ya fi fadin ma'ana min al mujmal daga mujmal umuman mutlaqan kenan ta kowace fuska ya fi shi fadin ma'ana shine umuman mutlaqan an gane ko mutumin da ya fi ka tsawo misali sai a ce ya fi ka tsawo ta ko'ina ko ba haka nan bari ya fi ka tsawon hannu ya fi ka tsawon kafa amma idan ya zamanto mutum wani ya fi wani tsawon jiki amma wani ya fi wani tsawon hannu to kenan nan ba umumin mutlakan bane sai ya zamanto ta kowace gaba ya fi shi tsawo ina fata kun fahimta shi a umumin mutlakan fa kullu mujhalin mujmalin mubham duk in ka ji an ce abu mujmal ne to ana iya ce mai mubham babu matsala kullu mujmalin mubham kama a ce kullu rasulin nabi kullu rasulin nabi walaisa kullu mubhamin mujmala amma ba don mubham ake kira mujmal ba walaisa kullu nabiyin rasula don ku gane ne nika wannan misali ina fata an fahimta fa mislu qawlika li abdika malam yace in kana son ka gane misalin yadda za a bambanta wa tsakankanin su kamar idan mutum yace ma bawansa tasaddaq bi hadha ad-dirham kai sadaka da wannan dirhami ala rajulin akan wani mutum malam yace to fihi ibham a cikin wannan magana akwai ibham an gane ko abin da yazo ba a fahimce shi ba a dunkule kenan walaysa mujmalan amma ba mujmali na ba ma'ana abu ne wanda ba a fahimci ma'anarsa ba amma ba a kiran shi a cikin istilah wato mujmal sai da a kira shi mubham mi yasa li anna ma'anahu la ishkal fihi domin ma'anarsa babu wani shakka ko kwanto a cikin ta li anna kullu rajulin tasaddaqa alayhi bihi domin duk mutumin da an kai ma sadaka da shi hasala bihi al-maqsud to an samu an samu biyan bukata ina fata ku ce domin an ce tasaddaq bihi ko tasaddaq bi hadha dirhami ala rajul ina fata kun ce fa huwa mut wato fihi ibham fa huwa mubham wa laysa bi mujmal wal dalil ala anna al mujmal huwa ma zakarna malam yace to abinda yake nuna cewa shi al mujmal abinda mun ka ambata huwa ma zakarna anna al lafz la yakhlu min ahadi amrayni wanda yake nuna cewa lafazi bai fita daga abubuwa guda biyu in tabi kenan da an ka ce ka ba wani namiji ma'anar shi an gane ko ba mujmala ba ce domin kana iya ɗauka ka ce ka ba wani mutum duk mutumin da kabba yayi ko ba kaɗan bane shi mujmal shi ne wanda ba a fahimci mi za a yi ba amma shi wanda ka fahimci mi za ka je ka aikata kenan ba mujmali na ba domin ka rinjayar da wata ma'ana akan wata yanzu misali idan ka ba mace yayi bai ba biyarsa saboda an ce tasaddaq bi hadhihi dirhami ala rajuli kenan kaga ba mujmal bane amma mubham ne me yasa zaman to mubham saboda rajul nan wani iri kafirun ko muslimun ko ko dawilun ko kasirun ko ko alimun ko jahilun ko majnunun nan fihi ibham dole sai muna fahimtar abinda ake nufi cikin nassi sannan da muka yi fahimtar nassi rashin sanin ka'ida cikin nassi yana afkaka cikin matsala mai yawa kun fahimta amma ku yi hattara wani lokaci malamai na tafsiri da usul fiqh sun kace mubham suna nufin al'am zaka iske yanzu in ka giba ibn manta cikin tafsiri ibn kathir hurrimat alaikum ummahatukum sai ce mubham in ka ce mubham sai ce to abin sun mahaifin shi ba a'a ba haka ba ina nufin am ya shafi kowace uwa ina fata mun fice hatta da kaka uwa ce ita ma ta shiga ciki ina fata an fice in ko dan qur'ani ya ce bai da sai mu ce to ka aure kakanka don ummahatukum Allah ce bai ce hurrimat alaikum jaddatukum ba ita ba kaka ta shiga ciku kana iya jaka aure kakanka haka akwai matsala kenan ummahatukum duk wanda suke ɗauka uwa wa in alat koda ta yi sama uwan mahaifi uwan mahaifiya duk sun shiga ciki mun fahimta ko shi na sai su mai mubham wani lokacin suna nufin am amma mubham wani lokacin da ba shi ba ta fito a fili ba ku yi hattara saboda bambantawa mu je ko karatu ne wanda yake suna bukata sai an kwantar da hankali bai son gaugawa malam ya ce to kaji wa dalilu ya ce dalili ala annal mujmala lafazi ko nasi wanda ake kira mujmal huwa ma zakarna abinda mun ka ambata ga hujja annal lafza shi lafazi la yakhlu bai wofinta bai bushe ba min ahadi amrayni bai yiwa a ce ya fita ɗayan biyu na farko in ma an yazulla ala ma'anan wahid ya nuna ma'ana guda ɗaya kacal tilo la ya tabiru gairahu wanda baya ɗaukar wani ma'ana wanda ba shi ba fa huwa nassu to ana kiran shi nassi a cikin usulul fiqh in ka ji sun ce wannan nassi ne shine abin da yake ɗaukar ma'ana daya ba nassi ba irin wannan alqur'ani ko hadisi in ta bai an gane ko kalma ta annasu kuma asalin ta daga al-irtifa'u ne daukaka shi yasa ake cewa podium minassa minassa makalul ladhi yartafi fihi al-insan an gane ko nassa unuqahu ya miƙa wuyan shi ana ganin shi wato ya ɗaukakar da shi an gane ko wajidin ka jidin ra'ami laisa bi fahishin idza hiya nasatku wala bi mu'attali ji umrul kais to fa huwa nasu nahu tilka asharatun kamila kwanaki ne goma kuma kana bari kamilatan cikakku to da ka ce tara an san ba ga daidai kai ba da ka ce sha ɗaya ba daidai kai ba nawa yake ɗauka goma cicicif to shi kenan nafsi kenan in ka ji malamai su sun ce nafsi shi ne abin da ke bukan ma'ana daya wa in ma an yahtamila ghayrahu ko ko ya zama to lafazi na wanda yana daukan ma'ana fiye da daya tau wa hadha lahu halatan ijmalan to shi ko nafsi ko kalima wanda take daukan ma'ana fiye da daya tana da hali guda biyu al'ula na farko an ya kuna ahadul muhtamalaini azhara ya zamanto ɗai daga cikin ma'anoni ya fi fitowa a fili ba sai kuma fahimta ba ɗai daga cikin ma'anoni ya fi fitowa a fili kalima ce tana ɗaukan ma'ana biyu yanzu in ce misali alƙar'u wasu ka ce haila wasu ka ce alƙar'u suka ce mi jinin haila to nan kaga mujmal ne domin ba murin jari da wata akan wata ba to yanzu idan muka dauki cewa wata ma'ana daga cikin su ta bi wata karfi to nan ne sai zama to kenan nan ya zama to murin jari da wani abu sai zama to azhar wannan kuma galibi ana samun azhar tsakanin mutlaq da muqayyad da am da khas an gane ko da mujmal da mubin da kuma annasikh da almansukh ina fata ana fahimtar ta yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul suratul anfal an gane ko ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum alba wannan aya ta nuna idan aka haɗu kafirai ba za a juya ba ina fata kun ci amni cikin kowane hali kuma ko sun fi ku yawa ko kun fi su yawa ko sun ribanya ku so nawa to kaga wannan shine zahir ina fata kun ji to amma kuma a kebance shi bai dace ba ko ba kana bari amma sai aka samu inda Allah ce al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum dha'fa to kaga sai an karin jayar da taksisin shi asalin nafsi ai aiki da shi am sai an samu sai an samu khas sai zama to zahir ne fil umum amma ghairu zahirin fi ghairi al umum domin lokacin da nafsin ya sabka zahirin shi ne ake aiki da shi ba sani ko mun fahimta ba ma'ana nan in mun ce zahiri shine ma'ana shi da abu ta fi fitowa fi wanda abu mafi rijayi mun gane ko to wasaniya in ya zamanto yana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya ko ya zamanto ɗaya daga cikin yafi ya rinjaya ko ko an ya tasawaya ya zamanto sun yi tasawi ko ba haka ba tasawi ya zamanto ma'anarsu sun zamanto daidai can ɗaya ya fi ɗaya nan kuma sun zo daidai bi Allah ya kuna ahaduhuma azhar min al-akhar dai bai fi dai ba fa in kana ahadul ma'anayn azhar fa huwa adh-dhahir in dai daga cikin ma'anoni ya fi fito a fili to shi ake kira zahir wa muqabiluhu muhtamal amma sai a cikin wancan muhtamal yanzu in ga amun ga khas asalin nafsi am shine zahir an gane ko to in an kace yana yi wa ai tafsirin shi sai a ce to wannan muhtamal ina shi kaga ba a samu shi ba sai an samu shi zan da aiki shi ba sani ko mun fahimta ba kun gane ko in an kace lafazi am ne to wannan shi ake kira zahir cikin ma'anar shi to sai an kace yana yiwa ayi tafsirin shi sai mu ce to wannan muhtamal ne tunda ba mu samu tafsirin ba sai an samu nasin da ya tafsirin shi ba sani ko mun fahimta ba yanzu da inda Allah subhanahu wataala ya jiro mata waɗanda ya haramta حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم هيا كاو والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم سنتمي واحل لكم ما وراء ذلك wannan me nuna duk matan da ba waɗanda ba su zo mutu mi harat wannan shine zahiri ko sai wani ce a ana iya tafsirin shi sai mu ce to yanzu shi wannan tafsirin muhtamal ma'ana ce wanda take ihtimali ne to kawo shi kuma a ce a kawo ana ce a kawo to yanzu ya za mu kawo no? abincika to yanzu abincika wannan kawo oh? wala take hul mushirkati hatta yi min su waɗanda ai muharramat ya riga ya abin da su ya fi da su a cikin nasi wal muhsanatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum to mu dauka cewa wala tankihul mushrikat dauka shi an yi tafsirin shi yanzu tunda ya ce uhilla lakum ma wara'a dhalikum wannan kuma yana bukatar mi yana bukatar sai an fahimci cewa wannan ayar ita ta fara sauka sanan wancan domin bakar ana ganin ita ce mi da nisa'i da bakar wai fara sauka ana ganin bakar ita ce ta fara sauka a gani amma dai a daukan maka akan haka nan dai tunda ba a san ba cewa shin wannan ayar ita ce ta fara sauka ko kuka ka a daukan maka haka ai tafsirin shi almuhimmu dai wa uhilla lakum ma wara'a zalikum ana iya sake tafsirin shi shine wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole sai kai tafsirin su ko kana su ko baka su in ka ga dama kuma sai ka ƙara tafsiri ina fata an fahimci ɗaya no? aiki ne a yi tafsisi mu jira na'am ba da amsa ba eh bayan almar'atu bayan lamatin shi wannan ya shiga cikin waɗancan taksisin shi da abin da ya zo cikin hadisi la tujma bayan almar'a shi wannan aljam'u ne ai jam'u ne aka hada bayan almar'a bayan almar'a wa ammati hako ai to wuji wannan a shi wannan malaka aba ukum ai hurrimat alaikum ummahatukum ya shiga ciki ummahatukum ai malaka aba ukum na'am ha wa ummahatukum allati ata'akum duk tana cikin waɗannan ba a kawo min rana a sudan duk cikin nafsin suke duk sun shiga cikin hukuncinsu ya harmu min nisa'i ma ya hasubu ya harmu min rada'ati ma ya harmu min nasab ya harmu min nasab eh shi wannan ya shiga ciki mu dai ta yi ya wadda ta rasu mallan kuma wancan da ta mutu ta taba ganin mai auren gawa ko matan da gare ka ta mutu a yi shikin a a wanda mata haramta gare ka mutu na kan sannan tana da matsayin matan ka wannan kuna da aure mu'akkat ne wani dan lokaci ne aka razawa da in kace haka nake da mutu ya da hari masu shi haramta gare shi an kare li'an wadda an kai li'ani tana iya shiga ciki ai tafsirin ta da uhilla lakum ma wara azalikum saboda ita an yi la'ani shi kirin babu aure wannan tana shiga to mu kara kuma a ya ce wa an tashma'u bain al-ukhtayn wannan akwai shi cikin nasu ai bayan shi da an kace uhilla lakum ma wara azalikum eh mai ta kaba eh mai ta kaba ita wannan kamar abin nan mu'akkat ne amma ana iya saka ta ciki saboda haramun ne ka aure ta sai ta kare yadda to mu tahi wannan an kawo shi wa akhawatukum min ar-rida'a ta shiga ciki nasu na'am wanda ana ga in ya aure ta aqidar shi zai lalace ko eh wannan ana iya kawo shi da khatar al-aqidat al-insan wannan akwai shi yana yiwa an gane ko to wanda ya harama maka shi kuma mutum ya ce ya haramta maka shi mace kaza to za ta haramta gare shi sai ya fidda kafara ko amma cikin mukhtasar kadiba sun ce idan mutum wannan tahrimi akwai mutlaq akwai muqayyid in mutum yace wallahi ba zan yi aure a kasa kaza ba to zai kama shi in yace wallahi ba zan yi aure gari kaza ba zai kama shi ko ba haka nan bane saboda mi saboda shi na abin da Allah haramta bai haramta maka shi amma in yana son ya aure to sai ya fitar da kafara da ba ko kariya ta da ya ce wallahi ba aure gari kaza ya fada cikin garin da ya zo da suka wata yarinya mai kyau sai ce astaghfirullah nan da ne ka hidda kafara ja ka kala ce to Allah ya ce hidda kafara hu jasa irin waɗannan abubuwa mutane su ne su cewa ba ka aure gari kaza ba ka aure jiha kaza ba ka aure kabila kaza ba ka auren mace mai aiki ba ka aure wannan don hayaniya ce da dukkan kawai da kake so na karka ta kare bari kai dai baka san abin da Allah zai kaddara ba shi yasa da yawan mata in kuna ganin su yara kuna musu wulakanci wallahi da ku hadu da bala'i yarinya tana yan karama kana ce mata kaza ma ko da take girma ka ce mata kaza sai ta ce a ai ta kaza mace wallahi da waya ya wani wa billahi ne ku ya tara rike magana suke mace tana karama kana ganin ta ba komai ba ran da girma kawa suka ce yanzu wallahi ba a kuma wallahi ba za a yi don haka ku daina renawa ko mace ta ce tana son ka in ma baka iyawa ka ba ta wani uzuri don baka sayar da al'amuran su kasance ba wanda ta kafirta ko mutum mai bar musulci a matan da ba a aure ne wanda mursal da ce kafira ce shi da muke cewa ta haramta gare shi ko to walan yaj'al Allahu lil kafirin al mu'minina sabila mutai taksis na'am an kawo mushrika dibo khunsa mushkilu mutumin da mata maza an gane ko to shi ma zai shiga ciki musamman wanda janibin fitsarin shi wajen namiji ne kaga shi wannan namiji ne ko kuma wanda janibin mace ne yake fitowa kuma yana fita janibin namiji shi an mushriku to wannan shi ma haramu sai dai in ya zama to a fi tsarin ta al'auran mace ki shigo ita al'auran namiji kawai tana nan kawai ishara ce to nan shi wannan ba zai haramta ba sai dai a je a cire abin nan al'auran ta namiji bayan shi mace ta cuɗanya muharrama ta cuɗanya da wanda a halatta aka rasa cikin su wacce ce ga mace wannan ana cewa wannan kauna tawaye ne misali a ce guda kanwa kace guda kuma ba kanwa ka bace kuma kana son kai aure kuma sai aka rasa cikin su wacce ce kaunar ka ta haramta saboda mi saboda shubha akwai wata da ta haramta ma kun kyale ta wallahi takhsisin ta zakai eh eh mun kawo shi eh shi ne nake cewa shi yanzu idan ya zama to wurin namiji ne kawai ke fitar da fitsari kenan namiji na haramun ne in ya zama to da wurin namiji da wurin mace suna fitar da fitsari ka fahimta nan kuma mushkil ne in ya sai in ya zama to wurin mata ne kawai ke fitar da fitsarin kenan wannan alaman mace ce sai a cire mishi wancan din ba sai ko an fahimce ne eh sai ya zama to dole ya an samu inda ya koma kenan ai wanda mun riga mu wuce zamani ba ya kai kan mai to a ƙara ko ba a ƙara ba misali mace ta biyar ana ma kawo wannan ba mahaukaciya ana auren mahaukaciya la ta kalifa alaiha akwai wata bawa da ta yi wannan hatsari ku dubu ku kawo ta ba in kawo mace mai ciwon sida suna aure? wa juna su ho to mai lahiya ma shi wancan gawa ta ta aure gawa sai ta tsayawa to don haka ina son ku gane cewa shi al'amu wal khas da irin waɗanda abubuwa za a iya fitar da misalai masu yawa karkashin su in ana so a fahimci nasi shi yasa ɗaukar zahirin nasi shi kaɗai ka yi aiki da shi ba tare da ka hankalta musu abu da ake kewaye ba shi ne daga cikin abin da ya samu cikin da'awa da cikin fatawi muke cikin matsaloli masu yawa akwai abubuwan da suna nesa kai kawai ka ɗauki bakin wannan an ce almuharramat bin nisa kafin wannan ka tafi ya aka fara fitar da waɗansu sai ka yi tsaye kuma duk suna ciki ko ka ji ko ka so ɗin yasa ilimi da ba da fatawa yana buƙatar wato kewaye mas'ala da sani kwarai da gaske ba wai kai kana burka ce au uhillu lakum ma wala alaikum shikin da sauran da su halitta ba yanzu an kama bijiru ma da waɗannan da na so shi sai kai tsaye ko ka ce a'a kawai bakin su na kai girman kai saboda shedan ya nuna ka riga ka bada fatawa kanka ja da baya ko ka yadda ka gane cewa kana da saura ki rika al'amuran ilimi a hankali mun fahimci wannan wannan duk ina ta baku labarai ina ta baku misalai ne na abubuwan da ya kamata mu fahimta saboda ni saboda nasu yana da fadin ma'ana sosai wallahu a'lam mun fahimta ko to mutahi wa in istawaya idan ma'anarsa ta zo daidai fa huwa al-mujmal to shi ake kira mujmal kama zakarna malam yace kamar yadda muka yi bayani wa hukmun nassi annahu la yu'dalu anhu illa bi nassi shi lafazi nassi wato lafazi ko nassi in yazo wato muhkam nas kamar abinda malaman usulun kisa nas mai daukan ma'ana guda to in yazo la yu'dalu anhu ba a kauce mishi a daina aiki da shi illa bi naskhin sai in shafe shi akai shi in abu ya zo ya nuna karara ga abin da shari'a take nufi to ba a cewa ba aikin shi sai an samu ni sai an samu nasu ko an samu tafsisi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda darin nan ba a barin su sai in an samu mi sai an samu abin da ya nasu ko ya tafsisi mun samu abin da yayi nasu an gane ko ko tafsisi zamu ce fa fa idza ahsanna fa in atina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab da ba mu samu wannan ba da ba za mu yi tafsisi ba dole dalilin nan za mu tsaya ba ina fata an fice in ko nasu yace ga abin da za a yi zahiri to ba a barin shi sai in an samu nasu wanda ya tabbata ko alqur'ani ko hadisi yace to an shafe wannan hukunci ba sai ko mun fahimta ba والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج الى الحول شكرا daya to wannan ba a bari shi sai da yazo yace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sannan mun ka ciro da can muka dawo sai da mun ka samu mi nasu an gane ko duk da ke sun ce a'a zami ne an ka basu in ta ga dawa sai shekara dai yanzu kuma wata hudu da kwana goma su ne awwajibi can kuma in ta cike dai zamin ta ne wasu malamai sun tafi akan haka amma dai an yi duka cewa nasu ne saboda an yi aiki da ayar kafin waccan ta sauka mun fahimta kuma yutawaffauna ake karɓar ransu a ana nufin an yi kusa a karɓi ransu sun ga alama nan fi'ili yana nuna abu yayi kusa shi yasa ka kuma cikin ma'anin nahau na uku na ustaz Dr. Fadil Samar Ra'i kaga fi'ili madi yana ɗaukar ma'anoni azminatuhu yana ɗaukar kusan sun kai 19 fi'ili mudari yana ɗaukar kusan guda 13 isti'malatu kowanne daga cikin su shi fi'ili amri ma yana ɗaukar hidda ma'ana kusan 30 nawa nawa ka sani ko nawa ka riki وحكم الظاهر أنه لا يؤذن عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى المحتمل المرجوح hukuncin zahiri in an ce zahiri shine wanda yana ɗaukar ma'ana biyu amma ɗaya ɗin ya fi rinjaye malam ya ce to annahu shi yadda yake layi uzalu anhu ba a kauce ma shi wannan zahirin ma'ana da tafi ƙarfi kenan illa bi dalilin aqwa minhu sai an samu dalili mafi ƙarfi daga wannan ya dullu ala sarfin lafzi yana wanda yake nuna za a juyar da lafazi an zahirihil mutabadir minhu daga zahirin ma'anar shi wanda take gaugawa zuwa a fahimta a kwakwalwa ilal muhtamal marjuh zuwa ga muhtamal wanda yana yiwa ne al marjuh wanda an rinjaye a kan shi kenan ma'anar da tafi karfi ita ce za a yi aiki da ita in an ce ba za a yi aiki da ita ba sai an an samu dalili mafi karfi an gane ko sannan za a koma zuwa gare shi ina fata mu ci yanzu misali an ce ma'anar ta fi karfi a nan to shi ne abin aiki da a sai ce a'a mu dauki ma'anar da wanda ba ita ce mafi karfi ba sai a ce to ya kawo dalilan da za su a bar wacce ma'anar mafi karfi ba sani ko mun fahimta ba an gane ko to la yudalu anhu illa bi dalilin aqwa minhu yadullu ala sawfi al-lafzi al-mutadahhir al-mutabadil minhu ila al-muhtamal al-marjuh an gane ko yawwa to yanzu misali mun ka ce nafsi da ya zo ya ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaqat matan da an ka saki za su yi mi za su zauna su yi haila uku ko jini ko ko tsarki uku ko kaga wanda shine zahiri sai da ce a'a ba duk matan da aka saki aka rufe ba ko ba haka ba kaga nan yana son ya kawo ma'ana wanda yake mi al marzu domin al rajih shine za a aiki shi a matsayin shi na matsayin a'a mun fahimta sai mutum ya kawo dalili sai ce a Allah ya ji ko ba haka ba wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid kaga matan da su sun yanke kaunar su ga haila ko ko waɗanda su suka inda za su yin haila ba to iddatuhunna thalathatu ashhurin kaga su wata uku ne ba zan cin jini uku ne don su ba su ganin jinin ba su ganin jinin kenan zan ci a ce su yi jini bai kota su ba mun fahimta to kaga mun tashi daga waccan ma'ana ta zahiri mun komo mi ma'ana wanda ba ta zahiri ba saboda wani dalili da ya nuna cewa shi ya kamata a yi shi ba sani ko mun fahimta ba kuma daga nan ma sai mu ce a ba ita kadai ta ba akwai wata wa ulatul ahmali ajaluhun nabi an yadhana hamlahunna ulatul ahmal ma abuta ciki mata masu ciki su ko iddatuhunna an yadhana hamlahunna kaga sai mu fitar da su daga ciki ina fata mun ci domin sunan ba mu zancen cewa su yi su yi jini uku ko ba haka nan bane to su ko walladina yutawfuna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga su ma baka sa su ciki su wata hudu da kwana goma an kace su ina fata mun ci to su ba zancen saki bane su zancen mi mutuwa ce kenan idda su ma ba haka take ba ina fata mun ci don yan haka nan ne sai a ce in mace mijinta ya mutu sai jini uku ta yi ta kare amma sai ta wata hudu da kwana goma ina fata mun fahimta kuma sai ka fitar da wata wadda mijinta wadda mijinta ya sake ta ba kai ta gidan shi ba ya ayyuha alladhina amanu idza lakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha babu idda gare ta kwata kwata to kaga duka wanga zahirin yace al mutallaqat amma ba yana nufin dukkan mutallaqat ba ghayra ghayra al madhul bihinna wa ghayra al ya'isat wa ghayra as saghirat to sai kai da wadannan ka zo ka zabura wa ghayra al mutawaffa an hazuha inda su ba ɗaya bace da haka irin wannan in baka fahimci nasi ba ka ɗauki nasi guda kan bada fatawa ai an ka fara jero waɗansu na soshi sai ka rasa inda za ka yi da kanka ina fata an fahimci to mun yi bayanin idda ina ganin farkon karatun na wanda ba sai mun sake maimaita shi ba ko ba haka ba eh wallahu a'lam wannan mun kawo shi akan misalin zahiri da kuma marjuhi al'am shine zahir domin ya haɗe ma'ana ta komai da komai alkhasu shine marjuh amma mun yi aiki da shi saboda mun samu dalilai waɗanda su ne mafi karfi sai mun kamar wancan الأيكد العام الذي هو الظاهر وعدلنا بالخاص لأدلة تدل على ذلك مو فهمتكم؟ كم فهمت؟ نعم تو تو وحكم المجمل أن يتوقف فيه شيكو مجمل wanda yake ɗaukar ma'ana fiye da biyu kuma ba a samu wanda ya rinjaye akan su ba an yi tawakkafa fi hukuncin shi za a tsaya ne ba za a yi aiki da shi ba hatta ya dulla dalilun baina mubinun sai an samu dalilin da zai bayyana lil maqsudi ga abin da ake nufi min al muhtamalaini daga ma'anonin da yake dauka shi al mujmal wanda ke daukan ma'ana biyu ko uku ko fiye da haka an gane ko kuma cikin su an rasa wacce ce ake nufi to tsayawa za a yi sai an koma zuwa ga wadansu dalilai wanne ne ake nufi sai an samu dalilai adillatul kharijiyya ina fata an fahimci malam yace wa sarful lafzi an zahiril mutabadir minhu a juyar da lafazi daga zahirin shi abinda yake gaugawa zuwa ga kwakwalwa minhu gare shi ilal muhtamalil marjuh zuwa ga ma'ana wanda take wato an rinjaye ta huwa al-ma'ruf shine an kasani fi istilahi ahli al-usul wajen malaman usul fiqh bil ta'wil wato ta'wili sarf al-lafzi an zahirihi al-mutabadil li dalilin sahihin sarih sai an samu dalili ingantacce sannan a bar wannan abin da ya hito a fili ina fata an kuci suke kira ta'wili duk da yake salaf in sun ce ta'wili sun suna nufin tafsiri an gane ko kalima ta ta'wili wani lokacin tana nufin shi ne tana nufin tafsiri ba kuma lokaci an kace ta'wili kenan sai zama to da at-tafsir da at-ta'wili wani lokaci ma'anar su daya wani lokaci kuma in an kace at-ta'wili ana nufin shi ne haƙiƙanin abin da ake nufi da abu hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl ba tafsiri shi ake nufi ba a'a abin ya abu sannan a ta'awil yana zuwa ga ma'ana ka juyar da lafazi daga ma'anar shi ta asali saboda wani dalili wanda ya inganta to wannan istilahul mutaakhirin sai sai an kace ta'awil ka bambanta shi cikin su ukun nan wanne ne ake nufi tafsiri ake nufi ko ko haƙiƙanin al'amari ake nufi ko ko a'a rinjayar da ma'ana mara karfi akan mai karfi saboda wani dalili tabbatacce ingantacce wanne ake nufi ciki duk wannan ba a sai a tattauna kan shi kawai dai sai mutum ya bada abin da yake so da ka saba mishi cikin bayani shi san abin da zai faɗa maka ko ba haka ba malai yace wasu ya ati idafu anwani tawili kullaha za mu zo bayanin nau'i na tawili dukkan su insha Allah ta'ala in Allah so fi suratu ali imran a cikin suratu ali imran to kaga mu nan ba mu kai suratu ali imran ba kai sai ka koma cikin suratu ali imran kai ba ina fata ana fahimta to kafin mu wuce wannan in kun ji an ce ma wato nassi zahiri ya nuna cewa cikin ma da shi ne yin rinjaya kuna fahimta ta kenan shi a zahir ma'anar shi da ta fi ƙarfi fi nafsin madda ne cikin nafsin madda ma'anar ce an ka fitar da shi an ka ce wannan ya fi ƙarfi ina fata an fahimci ni an gane ko kamar ma'ana in mun ka ce almutallaqatu duk ya shafi kowace mace to abin da ya samu karin jayar da shi akan khas kafin mu samu khas saboda shi kan shi lafazin maddakin tana nuna al-mutalaqat ta shafi kowace mace shi samu kace shine mafi zahirin ma'ana kuna fahimta ta yawwa to amma yanzu afwan bari mu gani in kana yadullu ala sawfil ladhi mutawadir minhu to shi kuma almujmal dama shi ne ke daukar biyu ko fiye da biyu ba a san wanda za a dauka ba al-zahir shi ko saboda abin da sa an karja da shi zahirin lafazin haka yake karantarwa na'am ko ka gani aha to shi kuma al-ma'ul wanda aka ce ma al-ma'ul wanda an kai tawili shi an rinjayar da shi ne akan wancan amma bi dalilin kharijin shi da wani dalili na an ka kalla kuna fahimta ta wani abu ne an ka kalla na dalili daga waje aka rinjayar da shi akan wancan shi ko zahirin abin da sa an ka rinjayar da shi tun cikin asalin kalma an ka gane wanda ma'anar tafi karfi ba sani ko mun fahimta ba kenan bambancin al-zahir a rinjayar da zahir a kan mi a kan gairihi da kuma rinjayar da ma'ul shi al-ma'ul sai an kalli waɗansu dalilai waje shi kuma a zahir a a lafazin ake kallo sai a rinjayar da wata ma'ana akan wata shi ne bambancinsu ba sani ko mun fahimta ba kuna fahimta ta yanzu da mun ka rinjayar da cewa al-mutallaqat ya shafi dukkan mata kalimar mun ka kalla karan kanta tana nuna cewa ya shafi dukkan mata kuna fahimta ta amma yanzu da muka zo muka rinjayar da ba dukkan mata ake nufi ba to sai da muka fita muka je muka nemo waɗansu dalilai sannan muka rinjayar da su a kansu ban sani ko mun fahimci bambanci tsakanin su ba ina fata amince ne kenan fa in kana tarjihu bi nafsil madda nafsil kalima an ka dauka fa huwa zahir wa in kana bi adlatin kharijiyya fa huwa mi fa huwa al-ma'ul mun fahimci wannan ko to wannan shi dai ne ina ganin wurin da ya kamata mu tsaya saboda lokaci ya tafi kwarai da gaske sai mu zo mu karasa don wannan wurin yana da hatsari kwarai da gaske za mu zo mu karasa bayanin da malam ya kawo a cikin wancan sai kuma cikin muqaddima ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid in mun kare wanga bayani da a cikin sufa ta 27 za mu koma domin yana da alaka da albayan an gane ko ko kuma ina ganin daidai mas'ala ta matsala da ya fara bayani a kanta da ya kawo ta ɗaya da ta biyu to matsala ta ɗaya in ta ƙare ya kawo ta asalisa ko? akwai al'ula asaliya asalisa to ya ƙare wannan bayani kafin a cikin matsalatul saniya bayan ya kama matsalatul ula ƙarshen ta akwai bayani da yake cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske sai mu ɗora da shi dama bayani uku suka yi mu na saura tare da waga muqaddima bidayatul mujtahid da kuma ka'idodin tafsirul qur'an bil qur'an waɗanda wani dokta ya kawo a ƙasar saudiya sai abu na uku shine wasu mas'aloli da suke suna da muhimmanci ga ɗaliban ilimi na ilimi wanda ana fahimta su akan kuskure ya za a iya fahimce su waɗanda ya kamata mu kawo mun fahimta ko insha Allah rabbul alamin wannan su ne abubuwa guda uku kenan tana yayin mu kare da ɗaya sati mai zuwa in akwai rayuwa tana yawa duk bidin su shige ko tana yawa ma mukaddimar ta kare ba mu sani ba Allahu a'lam sannan mu koma cikin littafin da muke karatu a kansu an fahimta ko to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته